والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم رانا تشاترا وتشكرا دبو ليا لريهلو da 43 wanda ya daidai da 20 ga watan 4 shekara 2022 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu cikin suratul anfal a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
صدق الله العظيم ajiya mun karanta a muƙaddimar sura cewa tana magana ne akan ganima na yaƙin badar to anan ne kisan yaƙin badar din za ta fara kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi kamar yanda ubangijinka ya fito da kai daga madina bil haqqi da gaskiya amma wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wasu daga cikin muminai ba sa son fitowa wannan yaƙi a shehu ya ce hadihil ayatu nazalat fi ghazwati badrin al-kubra qad kana khayran lahum fakadhalika aidan wato yaƙin badar din ya zama musu alheri hakanan fitowar wadhalika anna aba sufyana wa qadima bi'irin min ash-shami abu sufiyan wanda shine kamar wato sarkin makka ya fito da ayari daga sham su kuma sun kwace dukiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kore su a garinsu to dalilin wannan musulmai suka ga cewa su kwace wannan ayarin sakamakon abin da suka musu shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya ta'addanci sabanin yanda wasu turawa suke fada masa dan ya zauna a makka shekara goma sha uku aka ana cutar da shi bai taba daukan makami ba ba abinda ba a masa ba abu guda daya da aka masa ya kai a tayar da garin makkan ma amma shi yake cewa Allah ka kyale su Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun to bayan ya dawo madina sun kwace sun kore su a garinsu sun kwace duk abin da suka mallaka ba su da komai to Allah ya ba su izini kuma su tari wannan ayari kuma duk wanda ya taba su a lokacin a maida masa martani amma ba su za su taba shi ba shine a suratul hajji udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an wa wato musulmai izini yaki a wannan lokaci to abu sufiyana ya dawo da wannan ayari daga sham fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu liyaghnamuha annabi ya fita tare da sahabbansa don su ganimanci wannan ayari fa alimat quraishun quraish sai suka san haka daga makka su ma suka ji labari fa kharaja abu jahlin abu jahli ya fito wa muqatilu makkata da mayakan makka liyadhubbu anha wato don su kare wannan ayari wahumun nafiru su ne ake kira jama'a da suka fito waɗancan ana ce musu iru waɗannan ana ce musu nafiru laraba suna buga magana mutum wanda baya, da, baya cikin wato jama'a shi ba komai ba sai su ce lasta fil iri wala fil nafir baka cikin ayarin abu sufiyana baka cikin jama'ar Abu Jahali to kai ba komai bane kenan wa akhadha Abu Sufyan bil 'ir tariqa sahili fa najat sai Abu Sufyan ya kau daga hanya ya bi wato hanya ta gaban kogi sai ayarin ta tsira fa qila li Abi Jahl nirji sai aka ce Abu Jahl to ka koma tunda ayarin sun tsira fa aba yaqi wa sara ila badri ya tafi badar فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه annabi sai shawarci sahabbansa dan ba yaki suka fito ba kawai su kwace wannan dukiyar ne wa qala inna allaha wa'adani ihda ta'ifatayn Allah ya muni alƙawari ɗaya daga cikin jama'a guda biyu wa fawafaquhu ala qitalin nafiri sai suka yi masa muwafaka akan wato yayi yaki da wannan jama'a da ta fito daga makka wa kariha ba'dhum dalika wasu daga ciki kuma suka ki وقالوا لم نستعد له اي بمشريا ياقي با كما قال تعالى to wannan shine wato yakin badar da aka yi sa shekara ta biyu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi quraish kharajat bi khayliha wa rajliha wannan quraish ne suka fito da dawakin su da mayakan kasa wa adadiha wa udadiha da yawansu da tanadinsu wa silahiha makaminsu wa hadha al'iru laysa ma'ahu silahun wannan ayari su kuma babu makami tare da su ila ayyihima nakhruju zuwa ga wanne zamu fita wa kana yuhibbu sallallahu alaihi wasallam al-khuruj ila an-nafiri yana son fita ne zuwa ga wannan jama'a da ta fito daga makka saboda su ne karfin kafirci idan an karya su an ɗaukaka addini musulunci kenan faƙala jama'atun na kurju ilal'iri wasu jama'a suka ce mu fita zuwa ga ayarin wa iyaka wannan fira muna haninka wannan jama'a da suka fito faƙadiba sallallahu alaihi wasallama take annabi ya fishi وقال أشير علي بالرأي أشير علي بالرأي تكم أشري يتتكباني شاورا قال أبو بكر وعمر يا رسول الله مرنا بما شئت كأبرشيم دا أبن دككيسو مرنا بما شئت آه فصار الرسول يردد هذه الكلمة النبي تميم يتونن كلمة فقال المقداد بن الأسود مرنا بما شئت فلو أمرتنا أن نخوض البحر لخوضناه معك لك تشي مكوسا كوجيبا ومجياكي بدا منكوسا شتاردك فلم يزل المصطفى صلى الله عليه وسلم يردد أشير عليه بالرأي حتى قال له سعد بن عبادة har sa'ad ibn ubada ta yace masa ka annaka turidu aljawaba minna ya rasulullah nahnu al-ansara ko kana nufin ansa daga wajen mu ne mu mutanen madina dalili su mutanen madina an yi alkawari da su za su ba wa annabi kariya amma a gidajensu ba alkawari za a fito yaƙi da su ba to kaga kuma an fito yaƙi saboda haka dole ne mi shawararsu annabi sallallahu alaihi wasallama adali ne qala lahu na'am eh ku mutanen madina nake nufi wato qal ukhruj bina ila barki al-ghimad fi ardi al-habasha yace ba wai zaka kai mu wannan badar ba ka kai mu barkul ghimad ma a kasan habasha ko nan ne zamu je mu yaki khud bina al-bahra in shi'ta fa wallahi la naqulu ma qala banu isra'il ba za mu faɗa maka abinda banu isra'il suka gayawa sai na musa alaihi salam idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun abinda banu isra'il suka gayawa sai na musa walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun za mu yi jihadi tare da ku ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكئا النبي فرين تكي وقال كأني أنظر إلى مسارع القوم كمر إنا قنين إن ذا سففادي أخرجوا على بركة الله كفتتك البركة الله فخرجوا إلى بدر فجاء أبو جهل بجيش زهاء ألف abu jahali ya zo da runduna kusan dubu mudajjaji na fistilahi sun rillibe a cikin makami duka wa indahum kullu uddatin wa adadin kowanne tanadi da yawa yana wajensu فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فعين مصارع القوم ينون عند دكا من يا عند ذا سفادي أبو جهل يسرع هنا يتي أبو جهل أنزع فادر دشي نزع كشيسا shaibatu huna yace shaibatu ma za a kashe su anan alwalidu huna arahum dalika qabla an yu'ayyana lahum almarakiza ya nuna musu waɗannan gurare inda mutanen nan za su mutu tun be wato bayyana musu matabbata a ina za su tsaya ba ma Allahu akbar ولم يزل يدعو الله تبارك وتعالى بيغشي هنا روقون الله با اللهم اعطني ما وعدتني من النصر Allah ka bani abun da kai muni alkawari na taimako Allahumma in shi'ta Allah tu'bada ba'da al-yawm faltahzim hadhihi al-isabata ya ubangiji idan kana son kada abauta maka to ka karya wannan jama'a yastaghithu billahi tabaaraka wa ta'ala wa yunashiduhu yana neman taimakon Allah yana roƙonsa hatta saqata rida'uhu har mayafinsa ya fadi fa akhadha Abu Bakr fa wada'ahu ala ra'sihi sayyidina Abubakar ya dauki wannan mayafi ya daura akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallama hasbuka min munashadatika li rabbik inna Allah yansuruk yace roƙon da kake wa Allah ya isa Allah zai taimake ka fa qala sadaqt yace kai gaskiya wato anan ba ana nufin sayyidina abubakar ya fi annabi sanin Allah ba sayyidina rasulullahi din ya fi shi sanin Allah saboda duk da Allah ya nuna cewa zai bashi nasara to Allah yana da jalala ta yi juya abin take ya san Allah yana haka to saboda haka wannan sanin da yawa Allah shi yasa yake ta roƙon nan sayyidina Abubakar yana ce a ya isa ya isa an fahimta ayi gashi sai sayyidina Musa din Allah ya ce masa ya je wajen Fir'auna amma fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa mun karanta cewa ba wai tsoron fir'auna ba a'a tsoron jalalan Allah ne ta yi je gaban fir'aunan Allah kuma ya juya masa wani wani yanayi to wannan shine suke tsoro karfin sanin ka ga Allah shine zaka san yanayin da Allah yake juyar da komai amma wanda ba shi da wannan sani kawai ai abu ya sani to shine sai na abubakar yake ce masa ka bar wannan addu'an naka ya isa shi kuma ya san Allah cewa yana juya lamura eh yace maganan da ka faɗa sadaqta hada jibril jibrilu kuma wannan yana nuna cewa makamin sayyidina abubakar yana fada annabi ya ce a kai gaskiya ga jibril sayyidina abubakar bai ta faɗan magana Allah ya juya ta ba za mu karanta a rabon ganiman lokacin da sayyidina umar ya ce waɗannan kafirai ne ba kuma farkon yaƙin mu ne mu kakkashe su mana sai na abubakar ce a a haba dai gashi yan uwanmu ne kuma muna neman karfin soji ya dace mu samu wato fidya da za mu karba sai a bar su shi ne allah take turo mala'ika jibril ya ce azaba ya kusan kama ku ba don allah ya zartar da wani lamari ba maganar sai na abubakar ba ta tashi laula kitabun min Allah sabaqa ko zamu karanta shi a gaba sadaqta hada jibrilu akhidun bi zimami farasi ga malaika jibril yana dake da ragamar dokin sa ma'ahu alfani min almalaikati tare da dubu biyu na mala'iku hada mika'ilu ma'ahu alfun ga sayyidina mika'ilu shima yazo da mutum dubu dubu uku kenan hada israfilu ma'ahu alfun sai na israfil shi ma ya zo da mala'ika dubu hada malakul mauti azra'il kenan wa ma'ahu alfun shine khamsatu alafin wanda a can baya suratu ali imran ya fada eh to amma waɗannan mala'iku da Allah ya turo su ba annabi yana neman taimakon su bane annabi da yake da Allah wa taimakon waye zai nema an ce an turo su ne saboda su nuna yawan wato rundunar annabi ne kuma su ma su samu darajar halartar farkon yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na jibril ya faɗa ce ko da a cikin mala'iku duk mala'ikan da ya zo badar darajarsa daban take a cikin sahabbai qawiyal mustafa bi sahbin bal sahbu bihi bal bi rabbihim aqya'u ya karfafa da Allah me zai nemi karfin wani فوقعت وقعة بدر فقتل الله الكفار ألا يكشي وأنن كافري قتلوا سبعين رئيسا من رؤسائهم سنكشي متوم سبعين تكين واتشوا قبنين كافري وأسروا سبعين سكري بتي متوم سبعين منهم العباس بن عبد المطلب أتكنسوا أكو سيدنا عباس amma shi ya musulunta yana daga cikin mustad'afuna ya boye musuluncin sa din tilasta shi aka yi fito yaki falamma karihu ma nazala fi hukm al-ghanaib daraba Allahu lahum masalan yayin da suka ƙi wato hukuncin da aka saukar musu na ganima sai Allah ya buga musu misali gashi yakin nan ma ba ku son a fito amma gashi da kuka fito abin da Allah ya ba ku nasara to ganiman ma yanda kuke son a ba wa samari to Allah da ya raba ta haka din shi ma akwai hukunci akwai hikima a ciki shine yace kama akhrajaka rabbuka ay fi dhalika alwaqti kathirun min almu'minina la yuhibbuna dhalika ba sa son fitowan yaki li'annahum yuhibbuna al'ira liyajidu ghanimatan baridatan don su samu ganima mai saukin samu laysa fiha qatlun wala jurhun babu kisa babu ciwo والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هزيمة الكفار النبي كما ينسون كريا كافرين وانتصار المسلمين الإسلام لكما نصر المسلمين في كل أنحاء العالم أدكا سسا الدنيا وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الغنائم annai baya duban ganima wala ila al'ir bal arada muwajahata quwwatil quwwatil adwi yana son fuskantar karfin wato makiya ne liyaksira shaukatal a'da'i dan ya karya karfin makiya liyabqa al-islamu muntasiran abadan wato musulunci ya zama shine mai nasara har abada shehu ibrahim ya faɗa a cikin diwani fa aqlil bidunyan nas inda nabiyina fasiyani waqtul wajdi aw waqtu ma'dami eh na'am
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فيقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
wato Allah yake faɗan irin muhawara da ta gudana tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yujadilunaka fil haqqi suna masu wato kai kawo da kai cikin wato gaskiya shine yaƙi din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata urwatu ibn mas'udin ya ce na je wajen kisra da kaisara ya ce ban taba ganin wato sahabbai masu girmama shugabansu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tabbata idan ya ba da umarni rige-rige suke yi in ya yi alwala kamar sa kashe juna akan ɗaukar ruwan alwalansa kai hatta ta kai ga kaki idan ya yi suna kokuwa akan kowa ya samu wannan kakin ya shafa jikinsa to wanda wannan sifansu ne ta ya za a ce suna jayayya da annabi tattaunawa ce ake akar makalla ba da ma ta bayyana lahum bayan wato gaskiya ayin jihadi din shine mafi alheri ya bayyana gare su ka annama yusaquna ila al-mauti yayin da aka ce su je yakin kamar ana jan su zuwa ga mutuwa ne kuma shehu ibrahim ya ce tarahum ka annal mauta fihim hayatuhum wa aqdamuhum khairul wara bi tabassumi taya za su ji tsoron mutuwa eh lamma kharaja ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallama ila badrin kathirun min aljubana'i ka'annahum yuqaduna ila almauti yawa daga cikin waɗanda suka karaya kace ana jan su zuwa ga mutuwa ne eh wa hum yanzurun alhali kuma suna ganin halin da suke ciki Allah ya ce musu wa idh ya'idukumullahu ihda qa'ifatin ku tuna yayin da Allah yake muku alkawari ɗaya daga cikin jama'a guda biyu ko ayari ko ko jama'ar da suka fito anna halakum cewa ɗayan taku ce wata wadduna anna ghaira zati shaukati takunu lakum ku ko kuna son wacce ba ta da makami ta zamanto ita ce taku mutanen Abu Sufyan eh kuntum tuhibbuna muwajahata Abi Sufyana kuna son fuskantar abi sufyan litaghnamu ma fi yadihi wala qitala bi khilafin nafir ba tare da yaki ba kuma bayan mutanen abu jahl shi ko Allah wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa Allah yana son tabbatar da musulunci ne bi kalimatihi da kalimominsa da suka gabata cewa musulunci shine mai rinjaye wa yaqta adabir al-kafirin kuma Allah yana nufin yanke bayan kafirai ne yasta'silahum ya tumbike su me yasa li yuhiqqa al-haqqa da ya tabbatar da musulunci wa yubtil al-batila ya shafe kafirci walau kariha al-mujrimun koda masu laifi azzalimai ba sa so Allah haka yake Allahu kana muraduhu an yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila yuhiqqu al-haqqa ma'a al-anbiya Allah yana tabbatar da gaskiya tare da annabawa wa yubtilu al-batila ma'a al-kuffar kadhalika yuhiqqu al-haqqa ma'a al-awliya ansar al-anbiya haka Allah yake tabbatar da gaskiya tare da bayin Allah wa yubtilu al-batila yana wato bata ƙarya ma'a al-fajaratil munkirina lil awliya tare da fajirai masu wa bayin Allah inkari a koyaushe idan gaskiya ta bayyana sai ka ga ƙarya kamar za ta rinjaye ta to da ƙarshe sai ka ga ƙaryar ta gushe gaskiyar ita ta tabbata kamar yadda Allah ya faɗa fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a zaka ga ruwa saman sa kumfa da in ka zo amma jim kadan in ka zo sai ka kumfan babu ruwa ne ƙarai to haka gaskiya da ƙarya take li awwal marra zaka ga kamar ƙaryar za ta rinjaye ta taso da ƙarfi to wannan gaskiyan kuma sai ta rinjaye haka Allah yake a kullum eh na'am
استفتحوا ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
na'am wato shi ubangiji tabaraka wata'ala kullum abun da yake sai ya kafa mutum hujja wannan ganima da suka nema a rabata da Allah ya rabata sai ke nuna musu hakan da yayi shine alheri yake tuna musu yakin badar din da fa ba sa so a yi da aka yi ga abin da aka yi shine wannan ayoyi tun daga wato yujadilunaka fil haqqi zuwa dai nan inda muka jadi istastaghithuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman taimako daga ubangijinku tatlibuna minhu al'auna bin nasr alaihim almustaghithu kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallama me neman taimako shine annabi asnadahu ila aljama'ati ya danganta shi ga jama'a li'anna al-amira idha fa'ala shay'an fa ka'annama fa'alahu al-jama'atu kullan idan shugaba ya abu kamar to dukkan jama'a ta aikata abun shi yasa ya kawo sigar jam'i id tastaghithuna rabbakum kuma su ne ba suke neman taimako da annabi baya neman taimako gashi a wannan da yaje wannan ta'if menene ba a masa ba an turo masa ma mala'iku ya ce a shi ya wadatu amma na yana tare da su kuma yake nema musu taimako fastajaba lakum Allah ya ansa muku anni mumiddukum zan taimake ku da wato sojoji daga mala'iku dubu mur- murdifin suna bin baya mutatabi'ina yardufu ba'dhum ba'dha sashe na bin baya wa'adahum biha awwalan ya musu alkawarin mala'iku dubu sun masara talatata alafin sun makamsatan suka zamo dubu uku sai dubu biyar wa ma ja'alahullahu illa bushra Allah bai sanya wannan taimako sai dai ya zama albishir ne gare ku innama anzalallahu almala'ikata liyashraha qulubal mu'minin saboda ya faranta zukatan muminai ne faqat walakin laysa lin nasr ba dan taimako bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatu da Allah walitatma'inna bihi qulubukum kuma yayi haka dan zukatanku su samu nutsuwa da Allah ne waman nasru illa min indillah shi taimako bai kasance sai daga Allah ba walakin an-nasra haqiqatan la ya'ti illa min Allah tabaaraka wa ta'ala ba wai daga mala'iku ba Allah shi ke taimako eh a can gaba Allah zai ƙara ce musu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama kaga jifa kadai annabi yayi ya karya rundunan to menene sai mala'iku sun zo inna Allah azizun Allah shi mabuwayi ne a dukkan aikin da yake yi kuma goni cikin haka Allah ya sake ce musu ku tuna idhu ghashikumun nu'asa yayin da Allah yake kawo muku gengedi ya zamo muku aminci wannan yana daga cikin abin da Allah ya tsoratar da kafirai da waɗannan sahabbai mutum ne kuna dagan yaƙi kuna faɗa sai ka ga yana gengedi an dole ka tsorace shi ai ka ce wannan shi kan mutum ne ma ana faɗa faɗa yayi zafi shi ko yana bacci eh to Allah ya wannan abu lamma waqafu fi maidanil qitali alqa Allahu al-amna fi qulubil muslimin Allah ya jefa aminci a zukatan musulmai hatta saru kulluhum yan'asu kowa na gengedi wa yasqutu fi mawqifihi har yana fadi a matsayinsa min shiddatin nu'asi dan tsananin wannan gengedi lamma ra'al kuffar kuffaru hada qalu haula'i laysu min jinsil bashari wannan ai ba mutane bane eh Allah ya sauko muku da wannan amincin daga shi wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an haka Allah ya sauko muku da ruwa wato dan ya tsarkake ku eh a lokacin shedan ya jefa musu waswasi sun kwana ba ruwa wasu sun yi itilami sai shedan ya ce ah ai yaki ibada ne to taya zaka yi ibada da najasa kaga wannan zai jefa musu rauni sai take Allah ya turo girgije musu ruwan وسوس لهم الشيطان فقال لهم أرأيتم الكفار في محل صلب كنغا كافري سنا غري مي توري وأنتم في محل فيه الرمال كنا غري وندريرين أتكي لا تقدرون على الكر ولا الفر بازاكو إيا كي هري كوكو قدوبا فنزل المطر تاكي ألا يسوقو دروا حتى سال الوادي هركري يزب دروا فصار محل الكفار وحلا tunda kaga su fako ne ai zai zama cadi kawai eh la yaqdiruna ala al-mashi kafirai ba sa iya tafiya wa mahallul muslimina sara sulban wurin musulmai kuma Allah mai da shi mai tauri tunda kaga jigawa ne ai tauri zai yi Allah ya haka wa yuzhiba ankum rijza shaytan ya tafi da daudan shaytan gabarinku ay waswasatahu lakum bi annakum law kuntum ala al-haqqi ma kuntum dam'a da kuna kan gaskiya Allah ba zai baku da ishirwa ba kun zo za ku taimaki addinin Allah amma Allah bai baku ruwan da za ku sha ba ma muhdithin kuna cikin najasa wal mushrikuna ala al ma'i su kafirai suna kan ruwa to Allah ya ka ruwan sai tafiyar da wannan waswasin kuma Allah waliyarbita ala qulubikum dan ya karfafa zukatanku da samun yaqiri akan abin da kuke ciki da kuma ku samu hakuri cewa Allah zai taimake ku sama da wannan ma wa yuthabbita bihi al-aqdam ya tabbatar da digadiginku a matsaya wa yuthabbita Allah tabaaraka wa ta'ala al-aqdam aqdamakum fil rimal wa aqdamakum fil iman da kuma digadiginku a cikin imani bid diyanati wat tamassuki bi amri Allah tabaaraka wa ta'ala da bautawa Allah da rike umarnin Allah saboda haka Allah yana ƙarfafa muminai bi thubutil aqdami fa waffa lahum ma wa'adahum Allah ya cika musu alƙawarin da ya musu eh akwai wata hikaya Shehu Ibrahim ya kawo ta tana da muhimmanci kuma wato ita daukaka Allah yana ba wanda yake so ne gashi waɗannan kaga mutane kusan dubu suka zo da ƙarfinsu duka suka zo wannan ko mutum 313 ne amma Allah ya ɗaukaka su to wannan hikaya tana da wato ma'ana sosai haka zuhuriyu imam zuhuri ya ba da labari annahu raja'a min alhajji ya dawo daga hajji wa nazala bi abdul malik ibn marwana ya sauka wajen sarki abdul malik dan marwan fa qala lahu ya zuhuriyu min aina aqbalta daga ina ka fuskanto قال له من مكة daga makka قال له من يسود المسلمين فيها اليوم wake shugabantar musulmai a makka yau qala lahu ata ibn rabah malan ata'u shike shugabantarsa shugabantar makka qala lahu arabiyyun am min almawali shi balarabe ne koko baubawa ne qala lahu bal huwa min almawali yace yana cikin baibayi ba balarabe bane qala qala wa man yasudu alyamana wake shugabantar yaman kuma qala lahu tawus ibn kaisana tawus dan kaisanu shike shugabantar yaman a yau qala min al-arabi am min al-mawali shi ma a cikin larabawa yake koko a cikin baibayi qala min al-mawali yana cikin baibayi qala man yasudu misra wace shugabantar masar qala yazid ibn ubayd yazid dan ubayd shine shugaba malami ne babu kamar shi qala min al-arabi am min al-mawali shi ma yana cikin larabawa ne ko ko ba daga laraba ba qala bal min al-mawali shi ma yana cikin baibayi qala bal min al-mawali kana abdan aswa okay qala man yasudu shama wa ke shugabanta sham qala lahu maqhul al-dimashqi maqhul al-dimashqi shike shugabantar wato sham qala min al-arabi am min al-mawali shi ma a cikin laraba yake ko a cikin baibayi qala bal min almawali kana abdan aswad yace bawa ne ma baki a'taqa a'taqathu imra'atun wato mace ce ma ta yantar da shi fasara huwa sayyida ya zama shine shugaba qala kayfa yasudu haula'i qala ta yaya waɗannan za su yi shugabanci qala bir riwayati wad diyanati da riwaya da addini bi ma'ana da ilimin su da addinin su suka zama shugabanni eh yace qala man kana kadhalika hukka lahu an yasuda duk wanda ya zama mabocin ilimi ne da addini ya dace zama shugaba yace wa man yasudu haramana wake shugabantar haramin mu yani baitul maqdisa qala lahu habib ibn muzahim yace habib ibn muzahim shike shugabanta qala arabiyyun am maula balarabe ne ko baubawa ne qala bal min al mawali qala man yasudu al basrata wake shugabantar basra ƙala lahu hasan ibn abil hasani yace shi ma arabiyun an maula balarabe ne ko baubawa ƙala maula baubawa ne ƙala mai yasudu jaziratul arabi wake shugabantar tsibirin larabawa ƙala maimun ibn mihrana malam maimunu shike shugabantar su قال عربي أم من الموالي قال بل من الموالي قال ويحك ومن يسود الكوفة يتي كيتونك واكي شغبانت كوفة كما قال له إبراهيم النخعي شو إبراهيم النخعي شيكي شغبانت واتو كوفة قال من الموالي أم من العرب أو من العربي yana cikin wato baibayi ko ko yana cikin larabawa qala min al-arabi to kaga kala kitta an taqta qalbi yace ka kusa yanke zuciyata kowanne shugabanci ya zama ba na laraba ba kadal amru an yakuna as-sudu yaqdubuna ala al-manabir yace ya kusanta ya zamanto bakake ke hudba akan mimbarori wal arabu julusun ala al-ard laraba su zama suna zaune a ƙasa qala lahu hadha al-amru laysa fihi urubatun wala wala'un babu larabtaka babu kuma baubautaka inma huwa bid-diyanati wa tuqa faqa da addini ne da tsoron Allah shike shugabantar da mutum الرسول صلى الله عليه وسلم نفى هذا النبي يا كوري cewa balarabe koko ba ajami la arabiyyun wala ajamiyyun illa hadha ad-din babu wannan balarabe ne babu wannan baubawa ne sai dai wannan addini ne kadai yake idan mutum ya iya wato addinin musulunci shi balarabi ne khalas man hafida hada dina wa tamassaka bihi faqat fa huwa alladhi wanda ya rike addinin nan shi ya dace an yar'a sai shugabanci qala lahu sadaqta sai marwan ibn al-hakam abdul malik kai yace kai gaskiya saboda haka wato Allah yana daukaka wanda ya so ba ci sai cewa wannan kabila koko wannan jinsi ba wal maula fi lughati al aqdamin laysa min bab al ma'tub kana idha aslama sudaniyun ala yadi rajulin arabiyyin yunsabu ila tilka al qabilati wa yuqal maula bani fulan wannan kamar tambaya aka washe ibrahim me ake nufi da maula din shi yasa zaka ga akwai digo biyu a gaba amsan tambaya ne to saboda haka akwai wani malami aka yantar da shi bawa ne cikin shekara daya sai da sarkin garin su ma ya zo wajen sai ce kar a bar shi shiga yauwa saboda haka daraja mutum shi zai nema wa kansa eh faddal
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم yace ku tuna yayin da ubangijinka yake wa mala'iku wahayi cewa anni ma'akum ina tare da ku wato fasabbitul ladina amanu ku je ku tabbatar da mu'minai akan bishara da kuma taimako sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba zan jefa tsoro a zukatan waɗanda suka kafurta Allah ya taimaki annabi dama da jefa tsoro in zai je yaƙi to tafiyan wata ɗaya kafin ya ji Allah zai jefa tsoron annabi a zukatan waɗannan mutanen su gudu su bar garin su shi kaɗai Allah ya masa wannan fadribu fawqal a'naqi an ce mala'iku ba su yanda ake kisa ba shi yasa Allah ya ce idan za ku yi kisa to saman wuya za ku duka eh an mutum zai mutu an doki wuyansa wadribu minhum kull bananin hakanan kuma ku doki dukkan wani kan yatsa dan mutum mayaki ne soja ne an yanke hannunsa kaga ai babu aiki ai ai atraf al-yadayn hakaza allamahum Allah tabaaraka wa ta'ala kayfiyat al-qital haka Allah ya koyar wa mala'iku yanda za su yi imma an yadribu riqab al-kuffar ko su doki wuyan kafirai man quti'a ra'su ya mutu duk wanda aka yanke kansa mutuwa zai yi aw yadribu minhum kull banan man saqatat asabi'uhu duk wanda ai yatsunsa suka fadi illa yamut lam yuqatil ba'du in ko bai mutu ba to ba shi ba yaƙi har abada shi yasa Allah ya ce su yanke waɗannan gurare zalika wannan azaba da ya auku da su Allah ya musu haka ne bi annahum sha'ullaha wa rasula dalilin sun saba wa Allah da manzonsa ne wa man yushaqiqi Allah wa rasula duk wanda zai saba wa Allah da manzo to fa ya sani fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ga masu sabo din zalikum Allah ya ce wannan azaba ku ɗanɗane ta ku kafirai wa annal kafiri na azaban nar bayan kisa da aka muku kuma azabar wuta a lahira ta tabbata gare ku wannan wato akwai watsu zahiri watsu al-mudbar maudi al-zahiri ya dace a kawo damiri ne amma saboda a muzanta kafirci aka ce fa zuquhu wa annal kafirina azaban nar ya dace wa anna lahum azaban nar ne a kawo zamiri tunda ambatansu ya ya gabata amma saboda amuzanta kafircin su aka ƙara ambatan su na'am
ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru dhahfan fala tuwalluhumul adbar ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحجزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
wato isan a tambayan da aka yi ya tsaluna ka anil amfal har yanzu ba a bada ansan ba an gane har yanzu ba a bada ansan ba Allah yana son ya tabbatar da imaninsu ne tukunan a zo a yi rabon ganiman tunda ya ce ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله رسولا إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون تولى شيني كوران مغانا duk wannan magana da muka koro akan innamal mu'minuna ne an fahimta ayi to saboda haka anan ma aka ƙara idan su zai yi magana ta zo ba tare da kira batun da an an faɗi mu'mine a can amma saboda a tabbatar da su akan yaƙi ko ba badar ba ga yanda za su yi a gaba an san tambaya zai zo Allah ya ce ya allazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan idan kuka hadu da kafirai sun taru suna tafiya yaki ka annahum likafratihim yashafun kace suna jan jiki ne kamar tafiyan maciji koko su kadangare da sauransu shine zahfu to runduna idan tana da yawa suna tafiya kamar ba tafiya suke ba eh idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar Allah yace kada ku basu baya kada ku gudu yana daga cikin manyan laifuka soja akai shi yaki ya gudu ko da yanzu a dokar kasa mutum in yi haka kisa ne hukuncin sa al-firaru min az-zahfi min al-kaba'iri gudu daga dagan yaki yana daga cikin kaba'ira a ƙarshen sura Allah zai gaya mana wanne irin runduna da in haɗu da ita za a gudu da ba za a gudu ba duka eh ومن يولهم يومئذ دبره duk wanda ya ba su baya a ranar da aka haɗu to in bai zamanto mai juyawa likitalin ga wani yaƙi ba bi an yuriyahumul farrata makidatan wa huwa yuridul karrata ya nuna musu gudu amma yana nufin dawowa ne kamar yadda Khalid ibn al-Walid yayi a yaƙin Uhud ko bayan sun tafi kuma sun juyo ta bayan dutse to ana wa maki haka idan kamar misali faɗan rago ko kaga ai zai ja da baya baya ka ce gudu zai sai ya sake kai hari to shine alfarrata sai ya kawo karri saboda haka in ko ba in dai ba haka mutum yayi ba aw mutahayyizan ko ko zai je taro ila fi'ati wata jama'a daban ya gudu ya bar waɗannan ya koma cikin waɗannan saboda ya ga wani taimakon da ya dace yayi in ba haka yi ba faqad ba'a bi ghadabin min Allah idan dai ya je dagar yaƙi ya gudu ba ta wannan fuska guda biyu ba ta wannan ya dawo da fushin Allah mai girma faƙar ba'a da ghazabin da na kira an kawo shi litta azim faƙar ba'a da ghazabin min Allah wani irin fushin Allah tabaraka wata'ala ya dawo da shi eh wa ma'wahu jahannamu makomarsa kuma wutan jahannama Allah ya kiyaye Allah ya ce kuma wutan jahannama bi'sal masiru tir da makoma eh wa hada makhsusun wanda an keɓance shi bima idza lam yazid al kuffaru ala ad-da'f idan kafirai ba su yi kari akan ribi ba man farra an ithnain faqad farra duk wanda ya gudu daga mutum guda biyu wannan ya gudu wa man farra an thalathatin fala yu'addu farran idan ka guje mutum uku to baka gudu ba amma idan mutum biyu ka guje ka gudu eh na'am
فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم نعم wato Allah da yake shi ya halicci dan adam ya san ɗabi'ar dan adam idan kana da hankali kuma kai ma haka zaka zauna da mutane ka duba har yanzu yana musu labarin yaƙin da suka je ne kafin a zo a yi maganar abin da suke so a yi magana a kan shi to idan kana son an ce ka kama mutum ba wai ta kai zaka kama shi ba ta ƙafa zaka kama shi in ka kama shi ta kai fada za ku yi amma in ka kama kafansa to za ku zauna lafiya ko to saboda haka haka Allah yake musu yace falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum sababu nuzul hadhihi al-ayati lamma qatala al-kuffar wato fi qutila al-kuffar fi waq'ati badr yayin da aka kashe kafirai a yakin badar sara al-muslimuna yaftakhirun musulmai suka zamo suna alfahari wato kullum ya kul ana kataltu fulanan ni ne na kashewa ne ana kataltu fulanan ni na kashewa ne shabani min al-ansari qatala aba jahlin akwai matasa guda biyu daga madina suka kashe abu jahli daya ana kiransa muawwidu daya ana kiransa mu'azu ƴaƴan afra'u ko su suka kashe abu jahli wahidun waqafa amamahu daya ya tsaya ta gabansa wa ta'anahu bi ruhihi ya soke sa da mashin sa fi halqihi a wuyansa wal akharu ta'anahu bi ruhihi fi raqabatihi daya kuma ya soke sa da mashin sa ta wuya eh shi halqudin wato wannan majra ta'am wannan wanda raqaba din kuma wuya ne eh fa kilahuma yaqulu innahu alqatil kowannen su yace shi ya kashe Abu Jahl kuma annabi ya ce duk wanda ya kashe wani to duk makamin da yake jikin sa na shine shine qadiyan kuma an fahimta ai eh man qatala qatilan falahu salabuhu yace duk wanda ya kashe wani to kwabinsa kayan da yake jikinsa da sulkensa da kwalkwalinsa da wani mashi da takobi duk wannan naka ne amma a mazhabar malikiya wannan babu shi idan aka zo duk cikin ganima ake sa su an fahimta amma a wannan guri annabi ya bada wannan dama to wannan yace ya kashe sa wannan yace ya kashe sa abdullahi ibn mas'ud kuma shine yazo ya karasar da shi saboda ya zo ya same shi annabi yace aje a duba abu jahal ya yake sai je same shi fi akhir ramaq numfashinsa na ƙarshe sai cika masa mashi shi ma kashe sa kaga mutum uku ke eh to rigima ai za ta samu sai Allah ya ce a a ba ku kuka kisan ba falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ai kisan Allah ne yayi fa ba ku kuka yi ba eh falam taqtuluhum bi badrin bi quwwatikum ba ku kashe su da karfin ku ba walakin Allah qatalahum bi nasrihi iyyakum Allah shi ya kashe su da taimakon ku wa ma ramaita id ramaita sallallahu alaihi wasallam yayin da kai jifan idanuwan kafirai ba kai kai jifan ba Allah yace ni ne jifan bil hasa lianna kaffan min al hasa la tamlu uyun al jayshi al kathiri wato tafin hannu na tsakuwa ai ba zai cika idanuwar runduna mai yawa ba bi ramyati basharin da jifar mutum shi ma wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya isar da wannan jifa anan akwai wasu mutane suna daukan wata ma'anar a nesa take har su zo suna kamar son allantar da annabi ko jikinsa din kamar wani jikin Allah ne a'a ai abun is normal ai ta yaya tafin hannu zai cika runduna ya cika runduna dubu mutum dubu kaga cikin ikon Allah ne aka yi wannan abun to wannan abun Allah yake so ya nuna mana ikon Allah ne kawai ya aiki to saboda haka kaga kuma wannan ai ba wata magana bace da za a kai ta har wani tawili ana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam din shi wani abu ne eh duk da dama a cikin tawili idan aka ce yadu ana fassara ta da alqudratu وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرم yana ana yin sa da hannu ne saboda haka cikin ikon Allah Allah isar da wannan jifa walakin Allah rama bi isali dalika ilaihim fa'ala dalika liyakhara al-kuffar Allah ya haka ne dan yarin jayi kafirai wal yubli al-mu'minina minhu bala'an hasana ya jarrabi mu'minai kuma jarraba kyakkyawa inna Allah sami'un li aqwalihim Allah yana jin duk abinda waɗannan mutane suke faɗa kuma ya san halin da suke ciki nafal alqatla nafal qatla min almuslimin annabi Allah ya kore kisa daga musulmai amma wa ma nafarramya min annabi sallallahu alaihi wasallama bai kore wato harbi daga annabi ba إيه تفهم الفرق بين المقامين فلم تقتلوهم نفى القتل تماما ما فعلوا شيئا ولكن الله قتلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم يتي وما رميت إذ رميت كاقي يتي مسا إذ رميت نياي مسا إثباتي واتشي بي الفهري دوانا أيكم با شيء سألا يا تبتر مسا شي أثبت له الرمية وبين أن الرامي ليس هو مهرب باشيني با ولكن هو الله ألا شيني يجيفا إيه نعم
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءوا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
na'am Allah ubangiji yace zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin wannan jarraba da Allah ya muku gaskiya ce kuma ku san cewa Allah mai iya raunata dukkan makircin kafirai in tastaftihu ayyuhal kuffaru ya ku kafirai idan kuka nemi taimako ay alqadaa haythu qala abu jahl Allahumma ayyuna kana aqsa lirrahimi wato wa atana bima la na'rifu fa'ihul ghadata Abu Jahl yace ya ubangiji duk wanda yafi yanke zumunci kuma yazo mana da abun da bamu sani ba to Allah ka halakar da shi safiyan nan kaga wannan ya nemi taimakon Allah ai ahliku kana hada du'a'u abi jahl wannan shine addu'a ta abu jahli fastajaba Allahu du'a'ahu Allah kuma ya ansa addu'arsa faqad ja'akum al-fathu to taimakon ya zo muku allazi talabtum ha huwa wa huwa abu jahl wa man qutila ma'ahu duna an-nabi sallallahu alaihi wasallama wal mu'minin wa in tantahu idan ko kuka hanu kuka bari kafirci da yaƙi fa huwa khairul lakum shine mafi alheri gare ku amma wa in ta'udu idan kuka koma yaƙar annabi sallallahu alaihi sallama na'ud Allah ya ce zan ƙara ba shi taimako a kanku walan tughni ankum fi'atukum shay'an jama'ar ku tarunku ba zai amfane ku komai ba walau kasra koda sun yawa wa anna Allah ma'al mu'minin Allah shike tare da mu'minai wato yake taimakon su na'am
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معربون na'am wato har yanzu Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran muminai akan su bi su yi biyayya gare shi da Allah hukunci da za a ambata ne dai da a gaba duk kamar shimfiɗa ne gare shi yace ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu ku biyayya ga Allah da manzonsa cikin abin da za- zai gaya muku wala kada ku bada baya wala ta- wala tawallu anhu kada ku bada baya bimana ku saba wa umarnin Allah wa antum tasma'un alhali kuna jin alqur'ani da kuma wa'azuka da yake muku wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamo kamar wato waɗannan kafirai wanda suka ce suna ji amma alhali ba sa ji sama'a tadabburi watti'azin wa humul munafiqun aw al mushrikun inna sharra dawabi inda Allah Allah ya kamanta su da dabbobi mafi munin dabbobi a wajen Allah su ne asummu kurama wanda ba sa jin gaskiya albukmu bebaye wanda ba sa iya faɗan gaskiya allazina la ya'qilun wanda ba su da hankali duk mutumin da baya bin Allah da annabi duk hankalinsa ba shi da hankali da yana da hankali da zai bi Allah ne shi hankali wato yana gane Allah tun a zamanin jahiliya da babu musulunci akwai wanda suke da hankali sai kaga suna gano gaskiya irin su qussu bin sa'id al-iyadi an gane ayi kuma ko yanzu in ka shiga cikin daji zaka samu irin mutane wanda suke da karfin hankali suna da tajarub masu karfi in sun faɗi abu za ka ga baya tashi to duk wannan karfin hankali ne yake kawowa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi karancin abun da Allah ya halitta a doron ƙasa shine hankali an gane ayi hankali duka Allah ya halicce shi ya ba da shi ga annabi amma aqallu shay'in shine al-aql dan mutane da yawa ana cewa suna da hankali a ba su da hankali yadda dabaru ne suke mala da suna da hankali ba saba Allah aql din da larabe ya ce masa aql ai daurewa ne zai daure ka daga bari duk abu ba daidai ba za ka yi sa ba duk mai hankali ba zai abu ba daidai ba to mutane nawa ne suke abubuwa ba daidai ba ina ina hankali dole mutum ya bi Allah inda yana da hankali an fahimta eh kuma hankali shine shugaba a jikin mutum dukkan gabbai babu kamar hankali ko zuciya bata kai hankali ba saboda sai hankali ya dauki abu zuciya za ta rike shi ai an fahimta ai to shine sayyidul a'dha'i kalbu ma yana bayan shi ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasad kullu ala wa hiya al qalbu to aqlu din yana gaban shi eh walau alima Allahu fihim khairan waɗannan waɗanda suka zamanto gwara dabbobi da su wanda ba su da hankali Allah ya ce da da na san dama akwai alheri tare da su la asma'ahu tun da na halicce su dama na san ba mutane arziki ba shi yasa ya bar su haka walau asma'ahum da a kaddara Allah ya ji yadda su wato gaskiya la tawallau anhu har gobe za su ba da baya wahum mu'ridun an qabuli inadan juhudan suna masu kangarewa suna ki أخبر تبارك وتعالى أنه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لانتفعوا لا يجي يردسوا ذاس أنفانا ولكن لما لم يعلم فيهم خيرا أي لم يكن فيهم خير أصلا منعهم من السماء ألا هنا سجي ولو سمعوا سمعوا لفازوا دا سنجي ذاس ربوتا a rin kiyama su ma za su je lau kunna nasu au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir eh Allah ya kiyaye na'am
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله أكبر مم.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
na'am har yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace musu ba wai yakin badar ba a koyaushe annabi ya kira ku zuwa ga yaki ku ansa masa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ku ansa wa Allah da annabi cikin musu biyayya idza da'akum lima yuhyikum in Allah ko annabi suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kiran ɗaya ne shi yasa aka ce idza da'akum ba ce idza da'awakum ba tunda an ce ya allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul kaga ga an an samu mutum abu biyu ne amma yace idza da'akum lima yuhikum min amri ad-dini li'annahu sababul hayati al-abadiyyati shi addini shine sababin rayuwa ta har abada ko mutum sallah yake yin annabi ya kira sa zai bar sallah an fahimta ai to har gobe idan mutum yana wani ibada in dai ba sallah bane idan iyayenka sun kira ka dole ka ansa in dai wani addu'a ne ko lazimi kake ko wazifa kake ko zikirin juma'a kake in dai addu'a ne iyayenka in sun kirawo ka akwai hadisi da yake cewa mutum in yana sallah idan ma'aifinka ya kira ka ka ansa masa a'a ka ansa masa eh amma ka sassauta sallan ka ansa musu akwai hadisin jureji ko kullum mamar shi za ta zo ta kira sa sai ya ce ummi wa salati saboda su magana a cikin sallah ya halatta as-salatu indum du'a bas sai ce ummi wa salati sai ya fuskanci ibadan sai rabu da uwarsa sai ta ce Allahumma la tumitu hatta yanzura fi wujuhil mumisat Allah kada ka kace danan dannan nawa sai ya ga fuskan karuwai to Allah da ƙarshe ya jarrabe sa duk da gaskiyarsa ya kubutar da shi daga ƙarshe iyaye idan mutum duk ibadan da yake in dai ba sallah bane to suna kiranka ka ansa haka nan mace ita ma idan mijinta ya kira ta duk ibadan da take in dai ba sallah bane za ta ansa ko wazifa ne ko lazimi ne ko zikirin juma'a idan mijinki ya kira ki ki ansa shi Ahmad Tijani radiyallahu anhu yace duk mijin duk dan da ma'aifinsa ya kira sa yana waɗannan abubuwa yace in bi ansa bai ajiye min carbina hakanan duk matar da take wazifa ko lazimi ko zikirin juma'a mijinta ya ansa ba ta ansa masa ba ya ce nan ma ta ajiye carbinsa eh ya ce ba su cancanta su zama 'yan tsarikan tijjaniya ba to saboda haka annabi in ya kira mutum ko yana sallah dole ka ansa masa e kiran Allah ne idza da'akum kaji aka ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana iya kare bawa da zuciyarsa gashi zuciyarsa ce yana tare da ita amma Allah ya rufe ta ba ta karban gaskiya kaga wannan gargadi ne kina akai fala yastati'u an yumina aw yakfura illa bi iradatihi ko kafircewan ma sai Allah ya ga dama wa annahu ilayhi tuhsharun za a tara ku zuwa ga Allah duk aikin da kuka yi a saka muku saboda haka lokaci ya gabato za mu tsaya a nan insha Allah sai gobe mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh